لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه أي حرام كنا ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة بايا حلتا أي جنكريكو أي سوكتيكو أتي أجراشي ولا يصله إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى irin wannan cinikin baya yiwuwa sai da sifa sananniya zuwa lokaci da aka yanki aka sani sananne abu kaza da siffarsa da komai zuwa lokaci kaza to kai waye kenan babu wani garar babu wani hatsari babu wata kasada fa yadmanu zalika al-bai'u lil mubta to sai ya zama ya zamana wanda ya sayar da abin in aka samu akasi sai ya biya wanda ya sayi abin sai ya biya shi kudin shi wala yusamma zalika fi ha'itin bi ainihi wala fi ghanamin bi ainiha ainiha ba za a faɗi haka a wata gona a ce wannan ana son bashin ya zamo a kan ka kai mai abin ba a kan gona kaza ko dabbobi kaza ba in ka ce gona kaza ko kuwa dabba kaza an ayyana ta kenan to babu tabbas lokacin da za a zo ka ɗauka abin ko karɓar abin dabban na da rai ko gonar za ta yi amfani ko ta kode ko kuma ta yi amfani ba to wannan an samu garar kenan an samu kasada kenan saboda ai magana ne kan wata gona da aka santa kan wata dabba da aka santa ko dabbobi da aka san su to wannan ana samun matsaloli a ciki don akan wannan muka yi alkawari da kai to kafin lokacin da zaka zo dabbar ta mutu ko gonar ta kone ko ba ta yi amfani ba to kaga rigima ta tashi kenan amma a'a wannan na baka kuɗi na ina bin ka dabba kaza ko gona ina bin ka amfanin gona kaza in lokaci ya kai mana wannan alkawarin ala zimmatika anta za ka kawo ka bayar kenan ko wannan duk imamu malik yana so ya kautar da mu riban fadli da riban nasi'a abin wanda yake faɗa yake so ya bayyana mana sai ga ya kawo yansu mas'aloli da yanzu kai hankalin kama ba zai iya ɗauka ba kamar abinda za mu karanta baya insha Allah wasu ila malikun an rajuli ya shari min rajuli alha'ita fi alwanu min nakhli ya kawo misali ya kawo ka je ka sai gona a wajensa wannan gonar tasa tana ɗauke da dabino mai kala kaza nau'i kaza nau'o'i daban-daban darajarsu daban-daban wannan darajar dabino ya fi wannan darajar ya fi wannan wacce ya fi wannan daban-daban suke da kuma adadinsu ko sa'insu duk daban-daban suke sai ka je ka sayi shi baki na biljumla sai ce to bai halatta mai goron ya togace wani abu ya ce ban da bishiya kaza ko ban da bishiyoyi kaza ba me yasa ya ce in ya karbi kudin aka kasa ya ka bashi kudin duka sai ya togace wata bishiya a ciki ko nau'i na dabino imamu malik ya ce za a iya samu riba alfadli a ciki saboda ya zo zai ɗauki dabinon da awansa sa'i goma ne sai ya togace da sa'i goma sha biyu kaga an samu ribar fadli ko kuwa a'a wannan sa'in shi goma sha biyu ne sai togace mai sa'i goma kaga an samu tawaya ke imamu malik ya ce wannan ba zai yi ba to ya zai yi shi ne yake nuna mana ga yadda zai yi wasu ila malikun anin rajul ya shtari minan rajuli alha'ita fihi alwanu minan nakhli minan ajuwati wal kabis wal azk duk kaloli ne na dabino daraja kowace da darajarta kowanne da darajarsa وغير ذلك من ألوان التمر فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يسيقونا باكي na sayar maka gonan na karbi kuɗi amma na togace a cikin gonan bishiya kaza da bishiya kaza ko dabino nau'i kaza wa makiluhu wa au النخلات يختارها من نخ من نخله فقال مالك ذلك لا يصله إمام مالك يقول wannan bai halatta ba ba daidai bane ba saboda me yace li annahu idza sana'a zalika yace in ai irin wannan cinikin taraka nakhlata min al-ajwati da yayi togace ajwa to sai ya dauki wani ajwa ya cutu kenan ko ko ajwa awansa kwano goma sha biyu ne ko sha biyar sai ya togace wannan sai ya bar maka mai kwano goma ko ya togace mai kwano goma ya bar maka kwano biyu ya ce duk yadda aka yi an samu ribal fadli a ciki wa makilatu samariya hamsata ashirar sa'ad wa a haza makanaha samara na halittin minal kabis wa makilatu samariya ashiratu aswi'in ana fahimta muna misalai فإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعا وترك التي فيها أشهر عشرة أسوع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس كمن يا بعد أجوة يا كربي كبيس ويا بعد كبيس يا كربي أجوة كينا متفاضلا أنسى مرب الفضل أتكي متفاضلا أنسى مرب الفضل أتكي كيسا يتي بايا حلتا قال مالك إمام مالك يتي ذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوة yace misalin wannan shine mutum yana da dabino ga sunan tarin dabino ba awo a gaban shi ya tattara ajuwa faja'ala khamsata ashara sa'an sai bar ajuwa ta zama sa'i goma sha biyar waja'ala subratal kabis ashrata asasu'in وجعل صبرة العزك اثني عشر ساعة فأعطى صاحب التمر دينار sai ba mai wannan mai dabbino mai wannan tarin abincin sai biya shi kudi ya ce ga kudin ka naira kaza ala annahu yahtaru fa ya'khudhu ayya tilka suwar sha'a amma fa ga wannan goma sha biyu ga wannan goma ga wannan kaza ga wannan kaza ga kudin ka na baka amma zan je zabi wanda nake so a ciki yace an samu garar a ciki an samu ribar fadl a ciki kenan قال مالك فهذا لا يصله يتي wannan bai halatta ba kenan قال مالك امام مالك يتي عن الرجل يشتري الرتب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار yace ka je ka sai dabino dan sabon dabino wajen mai gona ka biya shi kudin sa ma zalahu idza zahaba rutab zalika alha'id bayan ka biya baka dauka ba baka ɗeba ba ba akan tsassare ba sai gonar ta halaka yaya za a yi ƙala malikun yuhasibu sahib al-ha'id thumma ya'khudhu ma baqiya lahu min dinarihi in bai dauki komai ba sai a biya shi kudin sa in ya dauki wani abu a ciki sai a yi lissafi abin ragowan abin da bai dauka ba din nan zai kama kudi nawa sai a biya shi kudin shi to sai a zauna lafiya in kana akhadha bi sulusai dinarin rutaban in ya dauki biyu bisa uku na abin da aka yi cinikin akhadha sulusad dinar to sai a bashi daya bisa ukun dinari don ya dauki biyu bisa uku abin da ya saura daya bisa uku shine ai hasara ta samu abin sai mai gonan ya bashi daya bisa uku din allazi baqiya lahu wa in kana akhadha salasata arba'in dinari rutaban akhadha rubu'a allazi baqiya lahu in ya ɗauki ɗaya bis uku bisa hudu to shi saura ɗaya bisa hudu ɗin sai a biya shi wannan au ya tara ta ya ni bai na huma ko ko su yarjejeniya tsakaninsu kaga abin da na ɗauka biyu bisa uku saura ɗaya bisa uku ko uku bisa hudu so ɗaya saura bisa hudu gashi ba ka da kuɗin da zaka bani zaka biya ni ni kuma ina bin ka wannan da ya saura to za mu yarjejeniya cikin abubuwan da kake da shi hajar da ke gabanka ko dukiyarka za mu yarjejeniya da kai zan ɗauki wani abu wanda zai zo daidai da kuɗina faya a kuzu bi ma baƙi lahu min dinarihi inda sahibin ha'iti ma bada lahu in a habba an ya kuza sai ya ɗauki abin da yake gani cikin abin da ke rumfan shi ko wurin wannan mutumin saura ina bin ka dinari ɗaya ko dinari ɗaya bisa uku to baka da kuɗin to ga ka da haja gabanka wannan abin ina son shi za a yi yarjejeniya menene zai daidai da kuɗi na a cikin shi sai na ɗauka sai a rabu lafiya kenan aw samaran aw sil'atan siwa tamr aw tamran aw sil'atan siwa tamri ko dabino ko wani abu ba dabino ba akhadha bima fadala lahu sai ya dauki abin da ya ragu na cikin kudin sa da aka karba aka bashi rabin amfani fa in akhadha tamran aw sil'atan to sai imam malik yace in zai dauki dabino fa ko wani abu daidai da kudin sa to akwai kuma ka'ida sharadi fala yufariquhu kada su rabu hatta yastawfi zalika minhu kada a samu riban nasi'a kuma kenan yanzu ana gudun riban fadli an zo ko za a shiga cikin riban nasi'a sai imam malik ya ce a kada a rabu a bashi abin shi hannu da hannu qala malikun wa inna ma hadha shi misalai misalai imam malik ke kawowa matsala ɗaya kaga yana kawo misalai waɗanda ko hankalinka kai ba zai ɗauka saboda shi kuma yana magana ne kan abin da yake gani da idonsu ko abin da ya faru قال مالك وإنما هذا هذا الإشارة إلى ma'ana cinikin da ya gabata ya ce bi manzilati daidai yake da an yi kuriyar rajulun rajula rahilatahu bi ainiha au yi ajira gulamahu alkhayyar au najjar au al'ummal al'ammal ligairi zalika min al'amali misalin wannan shine ne zan haya dokinka ko rakuminka ko matarka ko bawa da za ka bani haya ko mene da mene ne wanda yake mai aiki ne amma ba yanzu ba zuwa wani lokaci ga kudi na bayar in advance kenan amma ya sai zan amfani da abin sai lokacin hajji ko sai wani lokaci gaba au ya kirye maskanahu ko ya bashi hayan gidansa na karbi hayan gidanka amma ba yanzu zai amfani da shi ba gashi na baka kuɗi amma sai zuwa watan hajji sai zuwa watan azumi akwai ɗan lokaci tsakani wa yasalifu ijarata zalika al-gulam ko kuwa wannan yaro naka bawa zan zan zan haya shi zaka bani hayarsa ya je min aiki aw qira'a zalika al-maskan aw tilka ar-rahila imam malik yana maimaita bu ɗaya ne so biyu so uku summa yahdusu fi zalika hadathun bi mautin aw ghairi zalika to wannan abinda wannan dabban da na biya amma ba zai amfani da ta sai lokacin haji ko sai lokacin watan azumi ko sai lokacin bukira zan dauki motar ko sai lokacin kaza yaron da na haya zai min aiki to da lokacin ya zo sai dabban ta halaka sai abin da za a amfani da shi zama babu shi ya lalace fayaruddu rabbul rahilati aw al-abdi aw al-maskani ila zalika salafahu ma baqiya min kira'il ard rahila to sai a duba da ya biya kudi in advance din yayi amfani da abin da aka yi yarjejeniya ko bai yi amfani ba in yayi amfani daidai da kudin sa magana ta kare yayi amfani da shi amma ba daidai da kudin sa ba sai wannan abin ya samu tangarda ya samu ya halaka sai a duba nawa ya shaura abin da za a biya shi أو إجارة العبد أو الكراء المسكني يحاسب صاحبه بما استوفي من ذلك sai a ce kai da aka haya ɗin gashi nan ya yi amfani da rabi amma bai muri rabi ba ya yi amfani da ɗaya bisa uku to ya biyo ka biyu bisa uku kenan ko ya amfani da biyu bisa uku ya biyo ka ɗaya bisa uku kenan in kana saufiya nisfa haƙƙihi radda alaihi nisfa baƙi in ya yi amfani da shi daidai da rabin kudin da ya bayar to sai a biya shi a dawo masa da rabin kudin shi allazi lahu indahu wa in kana aqalla min zalika aw akthara fa bi hisabi zalika yaruddu ilayhi ma baqiya lahu an fahimci wannan misali qala malik imamu malik yace wala yasluhu at-tasrifu fi shay'in min hadha yusallafu fihi bi'aynihi illa an yakhbira al-musallaf musallifu ma sallafa fi inda daf'ihi zahaba ila sahibi yace ba baya ba za a yi gashi zan biya ka in advance amma sai imam malik yace sai dai zan baka gashi na baka abinda zan haya din ko za ake cinki akan ni ma na karba gashi hannu da hannu to babu riban nasi'a kenan يقبض العبد أو الراهلة أو المسكن أو يبدأ في ما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه نبا إن باكا إن كربي أبن نسي ندبينه in baka bawan da na haya ko na saya ko menene ga kudin ka na baka to na karbi abinda hannu da hannu kenan babu riban nasi'a kenan la yaslu an yakuna fi shay'in min zalika ta'khirun wala ajalu wannan duk ya ce baya halatta a samu jinkiri ko kuwa a'a sai lokaci kaza zan zan baka yana zuwa zancen kankana da wayan abubuwan da suke danyi abin da ba su ba amfani da su la yuddakar wa la yukhtat qala malikun wa tafsiru ma kuriha min zalik bayanin abin da aka haramta na wancanan ka an ya kula rajulu lil rajuli mutum ya faɗa ma mutum mai saya da mai cini sayarwa usallifuka fi rahilatika fulanata arkabuha fil hajj zan biya ka in advance akan wannan abar hawarka zan hau abar hawar amma lokacin hajji wa bainahu wa bainal hajji ajalun min zaman tsakanin yanzu da muka yi magana kuwa zuwa lokacin da zaka yi amfani da shi lokacin hajji akwai lokaci wata daya wata biyu wata uku aw yakuna misla zalika fil abdi aw al maskan ko yace ga gashi nan zan baka in advance zan haya wajenka tsakanin lokacin da na baka kudin da zan zo yin amfani da shi akwai lokaci ko kuwa bawon ka gashi zan haya shi zai yi min kaza kaza kaza kaza ga kudin ka na baka amma daga lokacin da na baka kudin da zuwa lokacin da zai amfani da shi akwai lokaci ba yanzu yanzu zai amfani da shi ba fa innahu idza sana'a zalika yace in yayi haka kana inna ma yusallifuhu zahaban ala annahu in wujida yace to wai ya bashi kudi ne da yarjejeniya ko sharaɗi in wannan abin da na biya kuɗin lokacin da zan bukace shi yana nan lafiya lafiya to shi ke magana ta kare zan karba in amfani da shi annahu in wujida tilkar rahila sahihatan lizalika al-ajal allazi samma lahu fa hiya lahu bizalika al-kira in an samu abin lafiya lafiya to shi kenan zan yi amfani da na biya kuɗi tun ba yanzu ba wa in hadasa biha hadasun min mautin aw ghairihi amma lokacin da lokacin da zan yi amfani da shi ya kai a wannan dabban ta mutu ko wannan maskar wurin abin babu shi to ya za a yi radda alaihi zahabahu yace sai ka biya shi kuɗin shi tun da ka karbi kuɗin shi amma bai yi amfani da abin da ya biya kuɗi akan shi ba wa kanat alaihi ala wajhi salafi indahu mana ya karba ne an advance ya ajiye a wajen shi tunda ba ya amfani da abinka ba dole ka dawo masa da kudin shi qala malikun imamu malik yace wa inna ma faraka baina zalika alqabd man qabada mastajara aw istakra faqad kharaja min algharar yace bambanci tsakanin irin wannan ciniki da cinikin da da na baka kudi in advance sai na dauki dabban ko bawon na rike a hannuna yace wannan a wancan akwai garar ban sani ba lokacin na biya kudi amma lokacin da zan zo yin amfani da shi za a same shi lafiya za a same shi ma da ran shi bambanci tsakanin shine wannan da na biya kudi sai na dauki abin na rike a hannuna ya dambiye ni babu wani babu garar babu kasada babu wani hatsari a ciki ana fahimta فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما ya karbi ya ba da kuɗi ya karbi abu sananne gashi nan ido da hannu da hannu ido da ido wa inna ma masalu zalika an yashariya rajulul abda aw al walida yace misalin haka kuma mutum ya sai bawa ko baiwa fa yaqbiduhuma wa yanqudu asmanahuma ya karba hannu da hannu ya ba da kuɗi ya karbi abin da ya saya فإن حدث بهما حدث من أهدة السنة to in ka sai bawa ko baiwa ka biya kuɗi ka ɗarbi bawan ko baiwa to akwai yarjejeniya in ka sai bawa za ka kula za a yi la'akari da shi zuwa shekara lafiya lafiya in ya wuce shekara to shikenan kuma wanda ya sayar maka ya fita kenan amma in aka samu wata illa to akwai magana kenan kafin shekara ta cika ka ba shi garanti shekara wannan ya je za ka je na sayar maka je ka shekara ba abin da lafiya kalau na tabbatar da abin da na sayar maka a kaza za haɓa homin sahibin da zifta aminu kafin shekara ya cika sai aka samu illa a cikin bawon ko baiwar a ta shi kenan sai a warware ciniki na karbi kudi na na baka baiwarka fa haza na ba sa bihi imam malik ya ce wannan babu laifi wa bi haza mazati sunnatu fi bai'ir raqiq ya ce haka sunna ta ake yi a cikin madina a cikin cinikin bayi qala malikun imam malik yace wa man istajara abdan bi ainihi wanda ya karbi hayan bawa da ainihi wannan sanannen bawa aw takara rahilatan bi ainiha ila ajalin yaqbadu al-abd aw ar-rahilata ila zalika al-ajal ya biya kuɗi amma ba zai karbi bawan ba ko abrahawan ba sai zuwa lokaci kaza faqad amila bima la yasluhu yace yayi abinda ba daidai ba bai halatta ba limaza la huwa la huwa qabada mastakra aw istajara shi bai karbi abinda ya saya abinda ya ya bada haya ko ya karbi haya ba wala huwa sallafa fi dainin yakunu dhamina la sahibihi hatta yasfiyahu kai kuma ba ka bashi bashi bane a kan zimma a kan kansa in bukata ta kama in aka samu matsala zai biya ka ka magana aka yi kan abu wannan abin kai baka dauki abin ba shi kuma ba alkawari kuka yi ka ba shi kudin a hannun shi in ka tashi bukata zai biya ka ba to kaga an shiga cikin garar kenan an samu garar tsakanin mai saya da mai sayarwa abinda imamu malik ya faɗa kenan wayannan misalai da imamu malik yake faɗa in ka kalle su sai su imamu malik komin kankantar abu in akwai zalunci a ciki fa ba su yadda shi yasa imamu malik an san shi da tsanani a cikin abubuwa akwai abubuwan da aka samu su sauci amma wajen kiyaye haƙƙi wajen kiyaye jini wajen kiyaye haddi wajen kiyaye kowa ya san imamu malik ba shi da wasa saboda imamu malik darajarsa da girmansa shi da wanda yake khalifa a lokacin imamu malik ya yi fatawa a yanke hannuwa ne an yanki ya yi fatawa a jefewa ne an jefe ya yi fatawa da imamu malik ya yi ba khalifa aiwatarwa yake saboda ya san wane ne imamu malik babu wasa an fahimta shi yasa ka ji maganganun da yamma maliki sai kai kana ganin to wani irin ciniki kenan ma mana duk yadda za a yi a kare haƙƙin musulmi ko haƙƙin ɗan adam to abin da ake karewa ke shi kuma ne imamu darul hijira kuma a cikin madina ya zauna abin da yake fada ɗin nan kamar kai ne yanzu kana ɗan kasuwa a cikin kano duk abin da ke gudana na kasuwanci a cikin kano ba sai an baka labari ba ciki kake to haka imam malik yana cikin madina saboda duk rigima in ta taso shi an zo an nemi inda yake to shi yasa duk abin da ke gudana yana sane da su kuma ina ba da fatawa a kai yana yanke yana zadda yana yanke hukunci a kai shi a zattar an fahimta babu bai'il fakiha babin da ya zo na cinikin alfakiha ma hiya alfakihatu kayan marmari ke kaman me da me da me shi bai kawo gwanda amma ya kawo misalin kankana ya kawo misalin karas ya kawo misalin kaza dabino ba ba ba ba ba, ba fakiha bane sabon dabino menene in ya bushe ne zama abinci amma yana sabo fa fakiha ne shi yasa aka halatta bai'il menene araya kana da shi abinci sabo ya fito kana son marmari baka da shi to ya za a yi shine yasa aka daga kafa aka bada is aka yi sassauci a yi wannan ciniki shi ne yace babu bai'il fakiha qala malik imamu malik imamu darul hijra yace al'amru al-mujtama'u alaihi indana yadda al'amarin yake a wajenmu musuwa malaman ina madina to imamu malik malikiya suna da istilahi na malamansu mun karanta ko eh mun karanta malikiya suna da istilahi in ka ji duk littafin malikiya in ka an ce almadaniyuna ulama'una almadaniyuna suwa ake nufi ana nufin su kabnil majushun majishun wa mutarrif وابن نافع وعبد الله ابن مسلمة القعنبي المالكي aka ce manyan malaman maliki almajiran imamu maliki na su ne waɗannan almadaniyi in aka ce almisriyuna malikiyan masar almajiran imamu maliki na masar to ana nufi da su abdurrahman ibn al-qasim wa ashhab wa ibn wahab abdullah ibn wahab wa asbagh ibn al-faraj wa ibn abdul hakam wannan su ne kusoshin manya-manyan malaman malikiya in aka ce almisiriyuna almajiran imam malik na masar kenan an fahimta abdurrahman ibn kasim mutumin masar ne amma ina ya karatu eh in aka tambaya sai a fada shi a san an san abin da ake ci ina ya karatu madina ya ce tun da ya shiga majina yana karatu bai taba sarrafa kwandala ya zama abin nan ba bai taba yin kasuwanci ba zama yake yana karatu scholarship kenan ana da kudi masar iyayensa suna da kudi kullum aiko mishi lokaci lokaci ana aiko mishi kudi ya zauna ya yi karatu bai taba yin ciniki bai taba daina karatu don ya je ya nemi abin da zai ci ba aiko mishi ake yi ya gama karatu har ya koma masar sai ya bugo ma imamu malik ya ce imam malik mun Allah ya rufa mana asiri me yayi akwai bukata sai mu aiko ma check sai mu aiko ma kudi bai jira imam malik ya neme ce imam malik imam darul hijira mu a masar gidan mu iyayena muna cikin rufin asiri da bukatan wani abu a aiko yanzu yanzu eh ɗalibai na gari wayan ɗaliban kenan ko wasu ɗaliban kuma sai ka nemi bashi da kyar ba haka bane ba mai imam malik ya ce su wannan ɗaliban da suka samu daman yin haka sun samu malamai ne waɗanda su ma azhud fi duniya yuhibbuka Allah wazhud fi ma inda nas yuhibbuka nas amma da'iman kana bukatar abin da ke wajen almajirinka za a samu mutunci ba za a samu mutunci amma babu laifi don ka nemi bashi saboda manzon Allah ya karbi bashi wajen bai yahudi ya bayar da jinginan mai silkensa da yake yakinta da addinin Allah ba haka bane ba ya ce ya imam malik imam darar hijira mu Allah ya rufa mana asiri da bukatan kuɗi yanzu yanzu mu aiko imam malik ya ce a'a ba a bukata alhamdulillah kuma ya fi kowa sanin imam malik yana cikin bukata shiru zai yi zai aika mana yana neman izini ne imamu malik baka isa wai ka ce ka bashi kudi ko ka bashi wani abu don kai ka isa ba sai ka nemi sai da izini ya fi karfin wannan sun kasance akwai ya cire katakon silin shi sayar a ci abinci ya fi ya ce mal'almi almajirin shi ba ne an fahimta to in aka ce al'iraqiyuna almajiran imamu malik na iraq suwa ke na ake nufi alkazi ismail ibn ishaq walkazi abul hussein ibn al-qassar wabn al-jallad walkazi abdul wahab za ka ji kana karance kama kala alkazi abdul wahab min al-malikiya malikiyan iraq kenan ko wa sheikh abubakar al-abhuri to in aka ce kuma al-maghariba almajiran imamu malik na maghrib kenan ko أنا أنا رفي الشيخ ابن أبي زيد القيرواني وابن الخابسي وابن اللباد والباجي واللخمي وابن محرز وابن عبد البر النمري رئيس النبلاء وابن رشد وابن العربي والقاضي سن وابن شبلون وابن شعبان وإن سني almajiran imam malikiya in aka ce almaghariba waɗanda suka tsaya tsayin daka suna kare mazhabin imam malik kenan daga maghrib daga maghrib tunis libya maghrib tunis libya sai jazair shine ya gangaro har zuwa afirka zuwa arewa dalilin da yasa ake kan mazhabin imam malik kenan mazhabi na imam malik karatu kuma ala riwayat me warsh libya maghrib tunis jazair duk maghrib shine morocco morocco da turanci maghrib da larabci ba shi kenan ba akwai neman karin bayani kuma mazhabinsu malikiya ne sa'an nan kuma ala riwayat warsh kitabatan wa nutqan akan haka suke har yanzu ba sa yadda a canza wani abu ko mazhabin ko kira'a haka manya-manyan malamai suka tashi haka kuma suka karantar akan haka ake an fahimta al'amuran musamman wadda indana anna man ibta'a shay'an min al-fakiha wanda duk ya sayi wani abu cikin abin marmari min ratbiha aw yabisiha danye ko busasshe to ya nan sai ai ma karin bayani wanne abin marmari da yake danye ko busasshe kamar me dabino ana yin shi danye ana yin shi kuma busasshe an fahimta fa innahu la yabi'uhu hatta yastawfiyahu in ka saya ba za ka sayar ba sai ka dauka house kenan sai ka dauka ka kai rumfanka ko shagonka ko kantinka ko inda kake tsayawa kana sayar to ya zama mallakar ka kenan yanzu amma ka sayar abu gaban wanda ya sayar maka kuma ka sayar ka ci a baka riba ka sayar sai mas'ala daya wacce muka yi mas'alatul ishrak at-tashrik amma ta mas'alatul tashrik na sai gashi kaya na sai naira dubu goma kai zo kawo dubu biyar mu yi musharaka cikin wannan abin wannan an bada izini imam malik ya bada wannan izini amma in ba haka ba in ka saya ba ka da izinin ka sayar kan irin wanda ya sayar maka sai ka ɗauka ka kai rumfanka amma ya sayar maka naira dubu goma yana tsaye a zo a taya dubu goma sha biyu ka kiya sha biyar har dubu ashirin tukun ka sayar hankali shi zai mai zai ji daɗi amma da ka saya naira dubu goma sai ka ɗauka ka je kantin ka shago ka inda kake sayarwa ka sayar miliyan ba ruwan shi ba wanda ya sani an fahimta kasuwa sirri ne wala yuba'u shay'un minha ba'dun bi ba'din illa yadan bi yadin wai kada a sayar da wani abu a cikin waɗannan abubuwan marmari kamar dabino sai hannu da hannu cinikin makaho gashi gashi amma gashi sai zuwa da yamma azhar ka zo ka a wa ma kana minha mimma yabas fa yasiru fakihatan yabisatan tudahar wa tukal maimaitawa imam malik yake fadawa wanda yake zai iya bushewa a ajiye shi ya zama an ajiye kuma ya zama abinci fala yuba'u ba'dahu bi ba'din illa yadan bi yadin me ban maji tsakanin wannan magana da abin da ne gabata duk ɗaya ne yana maimaitawa ne don yi karin bayani wa masalan bi mislin ma'ana daidai wa daida hannu da hannu babu ribal fat babu ribal nasi'a an fahimta idza kana min sinfin wahidin in sun zamo sinfi iri ɗaya ne abubuwa iri ɗaya ne fa in kana min sinfaini muktalifaini in sun zamo ba iri ɗaya bane ba fala basa bi ayyuba ayyuba minhu islam bi wahidin yadan bi yadin in ba abu ɗaya bane ba to abinda za a yi magudu a nan riban nasi'a amma riban fadli babu tunda ba ɗaya ba ne za a yi ba da ɗaya a karbi biyu za a yi ba da biyu a karbi ɗaya saboda wannan ya halatta ba jinsi da ba iri ɗaya ba ne ba amma hannu da hannu in ba a yi hannu da hannu ba an tsira a cikin riban riban fadl an zo cikin riban an nasi'a an fahimta wala yasluhu ila ajalin baya halatta a ce zuwa lokaci gashi nan zuwa ajima zan kawo ko zan zon karba wa ma kana min hamin ma la yabas wa la yudakhar abinda baya bushewa kuma ba za a ajiye shi ba a ce zama abinci ba wa inna ma yukalu ratban shi tabi'arsa za a ci shi ne danyen haka yake ba baya bushewa ka hay'atil bittih kaman me kaman kankana wal qitta me yake qitta bai girman kokon ba ba eh to ka ba in ka je kasuwa in ka ba za ka zai wal khizbir khizbir duk wanda ya zauna kasar laraba ya sai ana sai a yanka ana sha zaki da shi kamar gwanda wal jazar shi ne karas wal uturuj mai uturuj eh suka ce rojiya misali wani abu ne mai zaƙi da ake ce shi wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza mun yi samu sunan na shi ya kai guda uku yushe sa babu tabbas sai in an je wajen manoma waɗanda ke abin mai sunan wannan amma mutum ya kirra do ya faɗa baya tabbatar da sunan abu an fahimta wal mauz ayaba wal rumman da rumman wa ma kana mislahu wa in ya bisa lam yakun fakihatan ba'da zalika in ya bushe tuku ai bai zamo kuma fakiha abin marmari ba wa laysa huwa mimma yudakhar ba shi cikin abubuwan da ake ajewa abin da yake illatul riba al-iddikhar wal iqtiyad abinda zai yi a ajiye shi ya zama kuma abinci lokacin da yake danye abin marmari in ya bushe abinci an fahimta kamar inabi danyen shi abin menene in ya bushe ya zama zabib ya zama abinci kamar dabino danyen shi ya zama mai abin marmari in ya bushe ya zama abinci kai ba za ka iya fahimtar cewa dabino abinci ba ne saboda azumi kake yi ya kai kashe guda kwaya uku ka ci su larabawa abinci ne wajensu gida ana ci sa'an nan ɗalibai kuma wanda suke so su tara kudi in ya karbi mukafa an shi scholarship ɗin shi baya so ya kashe dama kafin ya zo daga kauyen su shi ya taho da maji da dabino muna da wani abokin karatu kujera ta da kujera yambo unnakali yambo yake yambo kuma akwai dabino in zai zo makaranta kafin a yi first semester ya koma garin su da dabino shi zai zo yana ci baya kashe komai sai dai da safe da zai sai shayi da ɗan burodi haka ya ake yi dabino ake ɓaɓɓare shi a cire 'ya'yan shi a sa cikin mai a toya shi ya zama to in ka saka cikin burodi aish suke sakawa in ka ci ruwa za ka yi ta sha har rana ya faru ba za ka kashe kuɗi to da haka suke وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة قال فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يتي زاء إيا بعد ديا أكربي بيكو بيو أكربي ديا يدا أما تشرط يزمو حنو دهنو قال مالك فإن لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به إن بأس مربا النسيئة با يتي تباب ليفي أم فهمت؟ باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا cinikin zinariya da zinariya azurfa da azurfa zinariya da azurfa sun kasu kashi biyu tibran ɗanyen zinariya ainan an buga shi ya zama kuɗi an fahimta yaya cinikinsu yake insha Allah ala haddasa ni yahaya an malikin an yahaya bin sa'idin annahu qala yace أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يا أمرتي سعد بن أبي سعد بن أبي وقاص ده سعد بن عبادة يتي أن يبيع آنية من المغانم من ذهب أو فضة آنية من المغانم مي أكي نفي ده آنية من المغانم من ذهب أو فضة aniya ina'un mufradun shi kenan aniyatu jam'un awani jam'ul jam'i qawluhu ba'a shi kenan fa ba'a kulla salasati bi arba'ati aynan sai ba da guda uku ya karbo hudu ko ya ba da hudu ya karbo aynan ya karbo kudi aw kullu arba'atin bi salasati aynan فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزو الله يتي مسو اربيتما كوني ربا اربيتما كوبيو دينن كوني ربا فردا سي suka mayar da cinkin mutun da manzo Allah ce ko karbi riba sai aka je aka warware cinki ala wa haddathani an malik an musa bin abi tamim an abi al-hubab sa'id ibn yasar an abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظن الله صلى الله عليه وسلم إتي الدينار بالدينار زيناريا دا زيناريا والدرهم بالدرهم أزرفا دا أزرفا لا فضل بينهما باب ربا الفضل بزاء كارابا كما هنو دا هنو قال وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce la tabi'u zahaba bin zahabi illa mislan bi mislin kada a yi cinikin zinariya da zinariya sai daidai wa daida wala tushiffu ba'daha ala ba'd kada ku fifita wani akan wani wala tabi'u warqa bil warq illa mislan bi mislin kada a yi cinikin azurfa da azurfa sai dai daidai wa daida wala tushiffu ba'daha ala ba'd kada a fifita wani akan wani ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز kar a sayar da kar a yi cinikin gashi kudin hannu amma zuwa an jima ko gobe ko zan shiga gida ya fito aka ce a kar a yi wannan an samu riban nasi'a ke an fahimta قال وحدثني عن مالك حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال هكا يكيكو وحدثني عن مالك سيتمي عن حميد كو مهم. بني فيه عن أكوي عنكو عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال يتي مجاهد يتي كنت مع عبد الله بن عمر ناكسا تارد عبد الله بن عمر فجاءه سائغ sai wani mai aikin goldsmith ya zo mai aikin mai goldsmith ke mai aikin gol baya ba da cikakken suna ina mana mai aikin gol makerin gol makeri kuma ba zai ba da suna ba akwai makerin mai akwai makerin gargajiya makerin gol mai shine mai ai gol shine goldsmith ba shi kenan ba eh mai sana'ar ta mai faƙala lahu sai ce mishi ya aba abdurrahman ya kai aba abdurrahman إني أسوق الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه ina kera gwal sai na je na sayar da shi da sama da kudin shi fa'astafdilu min zalika kadra amal yadi sai na ce ai na yi wahala a kai na yi aiki sai na ɗora wahalan aiki na ladan aiki na fana hahu abdullahi min zalik an zalik shi abdullahi da umar ce a a karka yi wannan riba riban fadl ya shiga ciki kenan faj'ala as-sa'igu yuraddidu alayhi al-mas'ala sai wannan mutum ya sake maimaitawa fa ga fa yadda nake yi fa sai nayi wahala nayi sai na dora kuma wahalan aiki na wa abdullahi yanhahu hatta taha ila babil masjid yana fada abdullahi yana hana shi yana fada abdullahi dan umar yana hana shi har sai da kai wajen masallaci kofar masallaci ko ya kai wajen abar hawarsa da zai hau ya kama hanya ya tafiyarsa au ila dabbatin yuridu an yarkabaha thumma qala abdullahi ibn umar da ya kiyaye nace yana fada abdullahi da umar ya nace yana fada masa sha abdullahi da umar ya ce yadda al'amar yake shine ba babu babu kwane kwane ba za a ba sani ba sabo ad-dinar bid-dinar wa dirham bid-dirham la fadda bainahuma هذا أحد نبينا إلينا وأحدنا إليكم ko kai ko kar kai haka manzon Allah ya bar mu ya nuna mana haka ya faɗa mana haka muke yi kuma mu haka akan haka za mu bar an fahimta to yaushe mutum zai samu dama malami zai samu daman karfin halin yin wannan eh ba kawo zakka da hadaya yaya zai iya tafiyar da ilimi yana faɗa ba kawo zakka da hadaya ba albashi ba fensho eh sai dan yana mai yana sana'a kasa wace irin sana'a ya je ya yi noma ya zo da daddare ya gaji ya zauna ya karatu da safe zo ya karanta da ɗalibai kowa ya tashi karka da rugar sai kama hanya ya ɗauki takalmi sai kama hanya ya tafi yadda kake bukatar abinci matarka na bukatar asibiti ‘ya'yanka na bukatar kaza haka mala yake bukata shi ma to amma ikon Allah sai raba ma kowa aiki ‘yan gari ya waye kana tashi sai kama hanyar kasuwa shekara ashirin talatin haka za ka yi za ka je neman mai malamai kuma sai su za su je su zauna su karantar in ka zo za ka karantar ba zai yi ba in ya je kasuwa ba zai yi ba kowa allah raba mishi aikin da zai saboda da haka rayuwar ba ba mahaluki ɗaya da allah ya kawo komai ya danka a hannun shi abadan kowa da kasashe ne wani wuri cikakke ne wani wuri inda ake bukatanka ka isa inda kake bukata an isa da kanka ba haka bane ba to me yake haifar da rigingimu rashin adalci sai kai ka mutunta inda kake sana'a kana da kuɗi kana da menene kai ka isa ka manta shi kuma malamin da zai zo ya karantar da 'ya'yanka da matanka da kai kanka ɗin sai kai kana ganin bai isa ba tunda ba shi da kuɗi ba shi da sabuwar mota baya iya sa riga baya isa menene da menene kai ka manta cewa kai ba komai bane ba sai da shi kamar da shi ma ba komai bane ba sai da to sai aka yi rashin adalci mai kuɗi da yake kuɗi na da in aka ce kuɗi na da kwarjini ai an wulakanta ilimi ilimi ba shi da kwarjini ne ilimi ya fi komai kwarjini to me me hana ilimi kwarjini masu da ke dauke da ilimin su ne su karya kwarjinin ilimi mai kuɗi yana da kuɗin shi yana mulki cikin kuɗin shi baka isa ka tsoma masa baki ba a ciki amma zai zo a cikin ilimi a cikin addini a cikin fatawa ya tsoma baki ya faɗi abin da yake so saboda ya san ba malamin da zai ce mishi wani abu yana da yana da sirrin kowar malami a hannun shi ba haka bane ba ba haka bane ba eh shi ne abin da ya haifar da rashin adalci kaga komai yana tafiya ba daidai ba fa babu mali mahaluki daya ko a cikin addini ka san wannan wani ya san wannan babu mutum ɗaya da Allah ya bashi kwakwalwar da zai haddace ilimi duk baki daya kowa za ka koya ne ka kware cikin fikihu nahau sai an koya maka ka kware cikin nahau fikihu sai an kora maka ka kware cikin kaza ka kware cikin kaza ko aikin ibada don ina son na je na yi aikin hajji sai na ɗauko littafai na haddace abubuwan hajji duk baki ɗaya zai yi wannan hajji zai yi ba zai yi ba to me zai yi kai ka ɗan kasuwa ne manomi ne mai sufuri ne mai mene da mene ne ina son je yin hajji malam ina son je yin hajji ya zan yi sai ce ma to hajji ta kasu kashi uku kirani ifradi ya nuna maka ga yadda zaka je kai hajji ka dawo bukata ta biya ko bata biya ba bukata ta biya dan ina zaton za a yi min mutuwa da ci gado sai in je in haddace kitabul fara'id da duk baki daya eh rayuwar za ta tafi shi kenan malami faki alhaji mai gida ya rasu ya bar kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya za a yi sai ce to me da me ya bari ku je ku rubuta abin da ya bari sai a rubuto cikin takarda ya bar duk abin da ya bari iyayensa akwai mahaifiyarsa akwai mahaifinsa akwai matarsa hudu ko uku ko biyu ko ɗaya kowa da sunanta ya bar ƴaƴa maza kaza ƴaƴa mata kaza kowa da sunansa an gama da me magada saura me ya bari ya bar kadarori kaza yana da gona kaza yana da gida kaza yana da kudi kaza yana duk sai a rubutu akwai bashi a kansa eh akwai bashi a kansa ko babu bashi akwai a kansa shi yana bin bashi eh yana bin bashi ko ba a bin bashi saboda gado Allah ne ya raba malami zai nuna muku ne to waɗannan da ya bari sai a ba kowa ga rabon shi malam ya nuna muku yadda al'amari yake nan wannan zai ci kaza in akwai wannan wannan zai kaza akwai wannan wannan ba zai gada ba amma rabon gado wa ya raba Allah ne ya raba magana ta kare an fahimta to haka duk al'amuran addini yake dan yana so ya aure sai je karanta kitabun nikahi duka an nikahu wa talaq ai auren ba kafi ai auren kuma zai dauki shekara 20 ba haka bane ba akwai abubuwan da zai je zan yi aure me hakkin matata a kaina zai me hakkin mijina a kaina me kaza kaza kaza kaza abinda ake bukata kenan hakki me hakki na akanta me hakkinta a kaina ke hakkin ki zaki nema in ba ki nemi haƙƙinki ba in kika in ba haƙƙin kika nema ba kika shiga cikin haƙƙin wani ba za ki taba jin daɗin rayuwa ba fa kai ma in ba haƙƙinka ka nema ba ka nemi abinda ba haƙƙinka ba ba za ka taba jin daɗin rayuwa ba fa adalci ake so fatimatu binti qais da mijinta ya rasu aka yi aika danginsa suka je suka ce kaza kaza kaza kaza sai suka ai suka dauki me abinci suka kai mata sai ta rena da abincin ta fi karfin wannan abincin ni na fi karfin wannan ya za ku kawo min gero ko dawa ko matsara ko me ga shinkafa ko menene da menene da menene na fi karfin wannan sai ta suka ce ai ba hakkin ki ne ba ki da hakki akan mu ganin dama ma muka yi muka baya sai ta me ta tashi ta je wajen manzon Allah ta ce ya al'amarin yake aka ce eh tun da saki uku ne ba ki da hakki a kansu ganin dama su ta ce in ba hakki na bane ganin dama ne ba na su su ɗauki kayansu na fi karfin a bani kyauta sai hakki na lokaci ya yi? اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Yeah.